إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na hudu ga watan al-muharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 22 ga watan bakwai shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatahu rabbil bariya bi adillatil iziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malami professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na fitaccen littafin nan na muqaddimatul iziyya ta babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 132 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata dai mun karkare babi na goma babin da yake magana akan alfara'id gado inda mun karasa bayani ne akan abin da ya shafi alhajibu inda muka tattauna game da hajibu isqatin da hajibu naqalin da kuma shi kansa hajibu naqalin din naqalun min fardin ila fardin duna naqalun min ainihin at-ta'sib ila al-fard نقل من الفرد ko min fardin ila ta'sib idan mun tattauna nan sannan kuma mun karanta gaba ta ainihin wato karshe wato fasalin da yake magana akan mawani'ul irth wanda su ma mun mun karanta bayanin da malam ya kawo da kuma hujjoji ko hadisai da suke magana akan wayanda ba sa cin gado ko kuma wasu dalilai da ke hana mutum ko da yana cikin magada din ya ci gado da haka za mu shiga babi na karshe a cikin wannan littafi na muqaddimatul iziya albabul hadi ashara shine babi na goma sha ɗaya qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace albabul hadi ashara babi na goma sha ɗaya fi bayani jumalin min al fara'idi was sunan wal adab wato a cikin wannan babin shi kuma za mu ji dunkulallen bayani game da abin da ya shafi farillai da sunnoni da kuma adab wato ladubba abu kaza farilla ne abu kaza farilla ne abu kaza sunna ne abu kaza sunna ne abu kaza kuma yana cikin ladubban musulunci malan na farko sai ce al'imanu billahi wa sifati imani da Allah da sifofinsa kun san littafin ya fara mana ne da a ƙasamul miya ko kuma babul wato kitabul awwal da ya kawo sai kawo mana akan almiya ya yi ta magana kan tsarki kaza kaza to yanzu sai a ƙarshen littafin kuma zai cike mana bayani akan abin da ya shafi imani sai ya ce al'imanu billahi wa sifati imani da Allah maɗaukakin sarki da sufofinsa alal musalli wa ya ta'ayyanu alal muslimi an yu'mina bi anna Allah ilahun wahid wato wa ya ta'ayyanu alal muslim yana lazumtar musulmi yana zama lazimi akan musulmi an yumina ya yi imani bi annallaha ilahun wahid cewa Allah maɗaukakin sarki shine abin bauta guda ɗaya la sharika lahu wanda bai da abokin tarayya fi mulkihi a cikin mulkinsa wala nadhira lahu bai da kini ko tamka fi sifatin a cikin wata sifa min sifatil uluhiyya daga siffofinsa na wato allantaka wa ya'lamu anna li jami'il mawjudati khaliqan sannan lazimi ne musulmi ya san dukkanin halittu dukkan wata halitta samammiya akwai wanda ya halicce ta huwa wajibul wujudi kuma shi samuwarsa wajibi ce azaliyun abadiyun hayyun bi hayatin yake cewa sannan samuwar ubangiji azaliyun ba ta da farko timfil azal sannan abadiyun sa kasantuwarsa samamme har abada ne babu ƙarshe ma'ana laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'u kaman yanda ainihin wato Abu Zaid Al-Qirawani a cikin Ar-Risala yake fada an gane ko ma'ana na farko ne da bai da farko shine azaliyun azaliyun na farko da ba shi da farko abadiyun na ƙarshe da bai da ƙarshe shine Allah subhanahu wataala babu mai wannan sifa sai Allah hayyun sannan ubangiji ta'ala rayayye ne bi hayatin da wata irin rayuwa mutulaka rayuwa marar farko marar ƙarshe kamar yadda bai da farko to rayuwarsa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe kaga a nan yana nuna maka cewa Allah maɗaukakin sarki ya bambanta da sauran ababen halitta ababen halitta da ba rayayyu ba ne aka samar da su suka rayu kuma bayan rayuwarsu za a kuma rasar da su ina fata an gane to Allah maɗaukakin sarki hayatun ko hayyun bi hayatin qadirun bi qudra sannan Allah maɗaukakin sarki cikin sufarsa qadirun mai cikakken iko ne bi qudratin da wato kudura wadda take mudulaka an gane ko shi yasa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi yasa malamai suka ce kuskure ne ka dinga cewa qadirun ala ma yasha'u zaka dinga jin ana wannan ko qadirun ala ma yasha'u sai dai qadirun ala kulli shay'in haka ya kamata ka ce mai iko ne akan abin da ya ga dama ba shi da iko akan abin da bai ga dama ba kenan an gane ko da haka ƙadirun bi ƙudura Allah maɗaukakin sarki mai iko ne kuma bi ƙuduratin da wata irin ƙudura wadda take babi ba wanda zai gaya ma ga iyakata wato ƙudura ce mutsulaka muridun sannan Allah maɗaukakin sarki muridun mai nufi ne bi iradatin da wata irin irada wadda take ita ma mutsulaka ba ta da ƙaidi ba ta da ƙarshe alimun bi ilmin Allah maɗaukakin sarki masani ne da wani irin faffaɗan ilimin da babu wanda ya san irin wannan ilimin sai Allah. Sami'un bi sam'in mai ji ne da ji wanda yake shi ma bai da iyaka, basirun bi basarin mai gani ne da gani wanda yake bai da iyaka, mutakallimun bi kalamin Allah maɗaukakin sarki mutakallimun mai magana ne bi kalamin da magana wadda take ita ma ainihin wato mutsulaka. min ahammil wajibat wa aujabiha mala yace na daga cikin mafi muhimmancin wajibai wa aujabuha alal insan ko wa aujabiha da zamanta mafi wajabci mafi muhimmancin wajibai kuma da yafi zama wajibi alal insani akan mutum ta haƙiƙu tauhid shine tabbatar da tauhidi tabbatar da ɗayantakar Allah maɗaukakin sarki tabbatar da kaɗaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa huwa atiqadu anna Allah ilahun wahid shi ne musulmi ko mutum ya ƙudurce Allah maɗaukakin sarki abin bauta ne guda ɗaya. La sharika lahu bai da abokin tarayya fi rububiyatihi a cikin Ubangijintakarsa. an fahimta ko Allah ta'ala ba shi da wani abokin tarayya ba shi da ainihin wato wanda suke classmate ba shi da shi Allah maɗaukakin sarki la sharika lahu fi rububiyyati Allah maɗaukakin sarki bai da abokin tarayya a cikin ubangijin takasa wala fi uluhiyyatihi ko a cikin allantakarsa wala fi asma'ihi ko a cikin sunayensa wa sifatihi da sufofinsa wa min ajali dha wa min ajali hadha saboda haka ne ma khalaqallahu al-khalqa Allah ya halicci dukkan halitta dan su san cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyya ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyya ba shi da abokin tarayya a cikin al-asma'u was sifat dan haka ne Allah ta'ala ya halicce halitta wa bihi arsalar rusulu kuma da wannan ne ya aiko manzanni ma'ana sabida wannan Allah ta'ala ya aiko manzanni kama qala jalla sha'anu kamar yadda Allah mai girma da kuka yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya ce ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min wannan shine dalilin zuwan ka duniya du dan haka kayi kokari duk abin da zaka yi a duniya ya zama zai taimaka ma ne wajen ka bautawa Allah duk abin da zai raba ka da bautar Allah maɗaukakin sarki ba alheri ba ne a gare ka ka guje shi ba zai taɓa kuma zaman maka alkhairi ba duk abin da zai raba ka da Allah ya raba ka da bin Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da bautar Allah maɗaukakin sarki da yi wa Allah ɗa'a a cikin wannan rayuwar ta duniya wallahi wannan abin ba alkhairi ba ne a tattare da kai kai maza ka bashi ko kuɗi ko mulki ko dama ko kowane irin abu da zai raba ka da Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da bautar Allah maɗaukakin sarki wannan abun shagala ne kuma za ka yi dana sani a kansa lokacin da dana sani ba zai zama mai amfani ba gare ka domin Allah maɗaukakin sarki ya gaya ma dalilin zuwan ka duniya hatta gwagwarmaya da kake na ka samu kuɗi ka ci abinci ka ɗinga duk wayannan mataimaka ne babu laifi kai sana'a kai fafutuka don ka samu ka ci domin kai ba mala'ika ba ne su ne waɗanda Allah ta'ala ya yi su ba su ci ba su sha kai kam kana ci kana da buƙatar sha kana da buƙatar sutura kana da buƙatar gurin zama kana da buƙatar iyali kana da buƙatar kaza wannan buƙatar ita ta sa kake ɗan faɗi tashi ka samo abin da zaka ci ka sha ka kuma zauna a matsuguninka don ka samu nutsuwa ka bautata wa Allah an gane ko mu al'umma ce wadda take muna ci ne don mu rayu ba muna rayuwa bane don mu ci abinci ya kamata ka san wannan kana rayuwa kana rayuwa ne wato kana cin abinci ne dan ka rayu dan Allah yayi ba za ka iya rayuwa ba sai ka ci sai ka sha amma kar ka dauka kuma kai kana rayuwa ne dan ka ci kana da lokacin da zaka je kai fafutuka ka nemi il, wato ilimin ka na rayuwa kana da lokacin da zaka zama ka je kai karatun boko ka karanta digiri na farko na uku na biyu har na uku kana da lokacin da zaka yi aikin gwamnati kana da lokacin amma babu lokacin da zaka san Allah anya baka yi wa kanka ka sassaba ba bawon Allah anya baka yi wa kanka ka sassaba ba wajibi ne neman ilimin da zaka san Allah dole ba wai sai ka ga dama ba za ka je ka sanya Allah maɗaukakin sarki yake ya manzan Allah yake ya ake bin Allah ya me Allah yake so me wannan ba wai sai ka ga dama ba ba kuma wai ranar lokacin ka za ka zaɓa ka ce a to ina ɗan wani lokaci daga magaruba zuwa isha sanin Allah ya wuce ka washe wai daga magaruba zuwa isha ka ce a to dai zan ɗan samu wani ɗan lokaci dai ɗan dinga zuwa karatu a'a ai shi ai zuwa karatu ya zama maka wajibi yanda zuwa kasuwa ya zama maka tilas yanda zuwa ofis ɗinka a neman wato a aikin aikinka na ofis ya zama maka wajibi ka ɗauki alkawari kafin ka ɗauki alkawari wa gwamnati za ka yi mata aiki sai da ka fara ɗaukar wa Allah alkawari in ka zo za ka bautata masa da haka duk wani aiki da zai raba ka da bautar Allah duk wani kasuwanci da zai hana ka ka bauta Allah wala ba, ba shi da amfani kuma wallahi in ka biye masa sai ka yi annadama alama fata ina fata an gane dan Allah ya gaya ma bai halicce ka ba sai dan ka bauta masa da aka primary assignment ɗinka na wannan duniya shine ka bauta wa Allah to a kuma tsararan lokaci da ka samu tun da bautar Allah Allah ta'ala ya yi mata tsari sallan nan da kake kallo za ga ba ba zama za a yi 24 hours kai ta sallah hasali ma bayan annabi ya ji ya karɓo sallah guda hamsin aka yi ta rage ta aka yi ta rage ta aka yi ta rage ta sai da ta koma guda biyar kuma guda biyar din nan za ga akwai tazara tsakaninsu za ka yi wannan sannan sai bayan awoyi ka dawo ka yi wannan kuma kowace za ka gabata wuce minti biyar zuwa goma to in ka yi wannan sauragoro amma ana kiran sallah kana ji ala gafata malam kana kirga kuɗi a kasuwa ka ce wai sai ka gama kana ji ladan yana kiran sallah ka ce wai sai ka gama aikin ofis sannan za ka yi sallah kana ka iya kana da ka'idoji kana da kiyaye doka a aikin gwamnati amma dokar Allah ce zaka dinga wasa da ita haka Allah ta'ala ya gaya ma ya halicce ka ne don ka bauta masa ma turo ka yi a fahasibtum annama khalaqnakum abasa Allah ya ce kuna zamanin mun halice ku ne dan ku zo ku yi wasa dan ku zo ku yi sharholiya a duniya muka halice ku wa annakum ilaina la turja'un la turja'un Allah ta'ala ya ce ko kuna tsammanin ba ku dawo wajen mu ba yanzu komawa zuwa ga Allah ka san baka kokonto dole kuma baka shirin komawa zuwa gare shi wannan wace irin wauta kake yi wa kanka dan uwa Allah ya gaya ma wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun suratul zariyat ayata 56 da haka dole mata da maza a tashi tsaye a nemi ilimin bautawa Allah madaukakin sarki wannan dole ne wannan dole ne wa qala jalla fi ula wa qala jalla fi ulahu Allah mai girma da daukaka yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aika da wani manzo ba gabaninka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa nuhi ilaihi face sai da muka yi wannan manzon wahayi annahu cewa yanda lamarin yake la ilaha illa ana babu wani abun bautawa bisa cancanta illa ana sai ni in ji Allah fa'abuduni da haka ku bautata mun to haka da ka zaka bauta Allah Allah ya gaya maka cewa ba wani manzo da aka aiko cikin manzannin Allah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face sai da Allah ya wannan manzan ya gaya wa waɗanda aika aika shi cikin su cewa babu wani abun bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah dan haka shi kadai za su bautawa ya za kai ka san haka in baka zuwa karatu suratul anbiya aya ta 25 wa haythu la yumkinu al-ihatatu bidhalika ta yanda babu yanda za a yi ka kewaye sanin Allah da yanda za ka bauta wa Allah ka kewaye shi da sani illa an ɗariƙil wahayi sai ta hanyar wahayi ba za ka sanya Allah yake ba ba za ka san sunayen Allah da sufofinsa ba ba za ka iya sanin sufofi a ayyuka irin na Allah ba kamar yadda ba za ka sanya za ka bauta wa Allah ba sai Allah ya gaya maka yadda za ka bautata masa sai ya gaya ma ya sunayensa ya sufofinsa suke ya ayyukansa suke shi yasa ba za ka san Allah ba sai ta hanyar wahayi faqad bayyanatir rusulu kullama yahtaju an ya'rifahu almuslimu shi yasa wato manzanni ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun yi bayanin kullama ya hataju dukkan abin da ya hataju an yi arifahul muslim duk abin da musulmi yake buƙatar ya sani to annabawan da Allah ya aiko da manzanni sun yi wa musulmi bayani fi aqidatihi game da abin da zai kudurce a zuciyarsa game da Allah abin da zai kudurce a zuciyarsa game da sunayen Allah da sufofinsa abin da zai kudurce a zuciyarsa game da annabawa da manzanni littattafai da ranar lahira kaddara da sauransu bayanan mufassala kuma bayani daki-daki sai ka ka san komai ka san yadda za ka juya kuɗi ka san duk inda ake shiga a nemi kuɗi amma yadda za ka san Allah ne baka sani ba kuma kana ta tafiya rayuwarka tana ta tafiya kwanakinka suna ta karewa kana tunanin kai akwai wani dalili da za ka je ka gaya wa Allah maɗaukakin sarki cewa saboda kaza shi yasa baka san shi ba bayan ya gaya ma dalilin halittar ta kama dan ka san shi ya turo ka ka san shi ka kuma bautata masa da haka shi yasa duk manzannin da ka sani aikin su kenan bayan manzannin sun wuce almajiransu aikinsu kenan kamar yadda yanzu malamai ma aikinsu kenan la labsa fihi wala gumuda da haka babu wani abu da musulmi yake bukata game da aƙidarsa face manzannin nan sun yi bayaninsa dalla-dalla la labsa fihi babu wani rikici a ciki wala gumuda kuma babu wani ainihin wato ɓoyewa a ciki babu gumud babu wani lungu ko wani zurfi da za a ce a kaya wannan sai masu zurfin ilimi ko wannan sai wanda yake a la labsa wala gumuda manzannin Allah sun yi wa al'umma ko musulmi sun yi wa mabiyansu bayani irin bayanin da babu rikici a ciki wala gumuda kuma babu ɓoye-ɓoye a cikinsa war rasulu sallallahu alaihi wasallam huwa ansahun nasi li ummati manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shine mafi bayanin mutane game da al'ummarsa duk a cikin annabawan da Allah ta'ala ya aiko babu wanda ya fi wa al'ummarsa bayani dalla-dalla daki-daki sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa aharasuhum kuma shine mafi kwaɗayin annabawa ala hidayatihim akan shiryuwar mutanensa ko al'ummarsa duk annabin da Allah ya aiko ko manzan da Allah ya aiko babu manzan da ya fi so al'ummarsa ta shiryu fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqad bayyana li ummatihi zalika kuma manzon Allah yayi wa al'ummarsa bayanin haka wal qur'anul karim alqur'ani mai girma afsaha an zalika ayyama ifsahin afsaha an zalika alqur'ani mai girma yayi bayanin haka ayyama ifsahin iyakar bayani wa tauhidu naw'ani a ƙarƙashin wannan gaban malam yace tauhidi nau'i biyu ne قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الله يا مسا رحمه يجي واما التوحيد الذي دعت اليه الرسل اما game da tauhidin da manzannin Allah suke kira zuwa gare shi wa nazalat bihi al-kutuba wa wa nazalat bihi al-kutubu kuma littattafai suka dinga saukar da wannan tauhidin fa huwa nau'ani to in ka mu'amalanci ayoyin alqur'ani zaka tauhidi nau'i biyu ne توحيد تو... توحيد في المعرفة والإثبات سنن وتوحيد في الطلب والقصد wayannan su ne abubuwan wato su ne raba-raba ko nau'o'in tauhidi tauhidin farko shine tauhidin fil ma'rifati wal isbat wato tauhidin da zai maka bayanin sanin Allah da kuma tabbatarwa Allah sunayensa da sufofinsa wa tauhidin fil talab sannan kuma akwai tauhidin nema wal qasad da niyya wato tauhidin ka bauta Allah kaga rububiyya da uluhiyya kenan wancan na farko naka san waye Allah ka kuma tabbatar masa da sunayensa da sufofinsa da ayyukansa tauhidi na biyu kuma na ka bauta masa shi shi kadai ba tare da hada shi da wani abokin tarayya ba fannau'ul awwal malan yace nau'i na farko huwa isbatu haqiqatur rabb shine tabbatar da haƙiƙanin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa sifatihi da sufofinsa wa af'alihi da ayyukansa wa asma'ihi da sunayensa wa takallumihi da zancensa bi kutubihi da littattafansa wa takalimihi liman sha'a min ibadi da kuma zantawarsa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wa isbati umumi qada'ihi wa qadari da kuma tabbatarwa Allah gamammiyar kaddaran nan tasa da hukuncinsa wa hikimatihi da hikimarsa wa qad afsaha alqur'anu hakika alkur'ani ya yi bayani an hazan nau game da wannan nau'in jaddal ifsa iyakar bayani alkur'ani ya yi bayani game da wannan nau'in na farko tauhidu ainihin wato al-ma'arifa wal isbat alkur'ani ya yi bayani cikakken bayani shine jaddal ifsa cikakken bayani game da me ake nufi da tauhidu al-ma'arifa wal isbat kama ja a fi awwali suratul hadid kamar yadda ya zo a farkon suratul hadid wa surati ɗaha da suratul ɗaha wa akhiril hashir da ƙarshen suratul hashir wa awwalit tanzil da kuma ainihin wato farkon at-tanzil as-sajada suratul sajada wa awwali ali imran da farkon ali imran wa suratul ikhlas bi kamilha da suratul ikhlas ga baki ɗayanta wa gairi zalika da wannan haka wayannan ayoyin duk da kaga an yi ishara gare su zuwa wato an yi ishara zuwa gare su a cikin waɗannan surori to wa'annan duk suna tabbatar da ainihin wato tauhidul ma'rifat wal isbat annau thani nau'i na biyu tauhidul talab wal qasad kenan ma tadammanathu suratu qul ya ayyuhal kafirun shine tauhidin da qul ya ayyuhal kafirun ta kunsa wa qauluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala qul ya ahlal kitab ka ce ya kuma abota littafi ta'alau ku taho ku zo ila kalimatin zuwa ga faɗin wata kalma sawa'in bainana wa bainakum ay mustawiyatin bainana wa bainakum wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku mu zama ɗaya mu zama babu wani bambanci mu musulmi ne kuma musulmi ne Allah na abu da illallah wannan kalmar da za ku yi shine kalmar shahada da kun faɗe ta yanzu mun zama mustawiyatin wannan kalmar za ta zama mustawiyatin ko mustawiyatun bainana wa bainakum za ta daidaita tsakaninmu da ku ya zama ba mu da bambanci shine mu bauta wa Allah ainihin wato shi kadai wala nushrika bihi shay'a kada mu shirka da Allah da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kada wani bangare namu ya riki wasu iyayen giji kada wani bangare namu ya riki wani bangare a matsayin iyayen giji min dunillahi koma bayan Allah fa in tawallaw idan ku ku ahlul kitabi kuka juya baya fa qulu ku ce ishhadu ku shaida bi anna muslimuna mukan mun mika wuya to wannan ayar da qul ya ayyuhal kafirun duk suna tabbatar da tauhidul uluhiyya ma'ana tauhidul qasdu wa talab wal qasad wa awwalu surati tanzil alkitab wato farkon suratu tanzil suratu sajada wa akhiruha da kuma karshenta wa awwalu surati almu'min wato almu'minun da kuma farkon suratul mu'minun wa wasadiha da tsakiyarta wa akhiriha da karshenta wa awwali suratul a'rab da farkon suratul a'rab wa akhiriha da karshenta wa jumlati suratul an'am daga baki ɗayan suratul an'am wa galibi suwarul qur'an da mafi yawan surorin alqur'ani bal kulla suratin bal ma kulla suratin fil qur'an kowace sura a cikin alqur'ani fa hiya mutadamminatun in ka kalle ta da kyau ta kunshi li nau'ai at-tauhid nau'o'in nan guda biyu na tauhidi shahidatun bihi kowace sura in ka ɗauke ta tana mai ba da shaida game da nau'o'in tauhidin nan guda biyu da'iyatun ilaihi kuma tana kira zuwa ga waɗannan tauhidin nau'i guda biyu fa innal qur'ana domin shi alqur'ani mai girma imma khabarun anillahi ko dai kaga a lokaci wani lokaci yana baka labari game da waye Allah wa asma'ihi da kuma sunayensa wa sifatihi da sufofinsa wa af'alihi da ayyukansa wa aqwalihi da zantuttukansa fa huwa tauhidul ilmi al khabari to wannan shi ake kira da tauhidul ilmi al khabari tauhidi ne na ilimi da ake baka labarin labari game da Allah game da sunayensa game da sufofinsa game da ayyukansa wa imma to za ga wani lokaci alkur'ani yana ba da labari ne game da wannan bangare wa imma da'awatun ila ibadatihi wahada ko kuma a hannu guda kaga alqur'ani yana kiran mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa khal'i ma yu'badu da tumbuke da tube bautar duk wani abin da ake bautawa min dunihi koma bayan Allah fa huwa tauhidul iradi at-talabi to wannan shi ake nufi da at-tauhidul iradi at-talabi tauhidul uluhiyya kenan shi kuma wancan na farko tauhidul rububiyya za a ita gaya ma ga Allah madaukakin sarki ga yanda Allah yake ga sufofinsa ga sunayensa ga wasu daga cikin ayyukansa kashewa rayawa daukakarwa kaskantarwa talautarwa azurtawa bayarwa hanawa kashewa rayawa wa'annan duk za ga suna karkashin ar-rububiyya ana gaya ma waye Allah ko kuma ana gaya maka ayyuka daga cikin ayyukansa to wannan kaga bangare na farko kenan ko kuma kaga wani lokaci wasu ayoyin alkur'anin suna kira ne zuwa ga tauhidin ibada ta Allah da bauta la sharika lahu bai da abokin tarayya da kuma tube bautar duk wani wanda ake bautawa wanda ba Allah ba wanda wannan shi ake kira da at-tauhidul iradi at-talabi wato shi ake kira da tauhidul uluhiyya wa imma amrun wa nahyun wani lokaci kuma alkur'ani za ga in ya tashi sai kaga yana bayani ko dai umarni wa nahayun da hani wa ilzamun bi ta'atihi da lazumta wa mutane da'a ga Allah wa amruhu wa nahayuhu da umarnin Allah da hana-hanansa fa huwa huququt tauhid wayannan suna daga cikin haƙoƙin tauhidi wa mukammilati ko wa mukammilatuhu da abubuwan da suke ƙara cika tauhidin mutum wa imma khabarun wani lokaci kuma za ga alqur'ani yana ba da labari an ahli tauhidi game da masu tauhidin haka shi sa aka ce ma kowace aya ko kowace sura zaka iya samun haka ko kaga lokaci guda kuma alkur'ani yana ba da labari game da ahli tauhid su ma'abota tauhidin wa ma fa'ala bihim da yanda Allah ya yi da su fi duniya a nan duniya wa ma yukrimuhum bihi da abin da zai karrama su da shi fil akhirati a lahira fa huwa jaza'u tauhidihi wanda wannan shine sakamakon kadaita shi da suka yi wa imma khabaru ahla shirk ko kuma kaga wani lokaci alqur'ani yana bada labari game da wato mushrikai wa ma fa'ala bihim fid dunya da abinda Allah ya yi musu tun anan duniya minan nakal na narko da azaba wa ma yahullu bihim da abin da zai saukar musu fi uquba wato a ƙarshe a lahira kenan min al'azab na azaba fa huwa jaza'u man kharaja an hukumi tauhid wanda wannan shi kuma sakamako ne na wanda ya fice daga hukuncin tauhidi fal qur'anu kulluhu da haka in ka fahimci haka mai sauraron karatu alqur'ani ga baki ɗayansa fit tauhidi wa huquqihi wa jazaihi wa fi sha'anin shirki wa ahlihi wa jazaihim ka kalli alkurani inda kana mu'amalanta da za ga baki ɗayansa yana magana ne game da kaɗaita Allah da haƙoƙin tauhidi da kuma sakamakon masu tauhidi da kuma shirka da ma'abota shirka da kuma sakamakon masu shirka wadda maganar ibn al-qayyim kenan wa qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yana cewa a tauhidun ladhi ja'at bihi rusul tauhidin da manzanni suka zo da shi ba wanda wani ya zuba falsafa a cikin tauhidin ya zo wa mutane da wani falsafa a siffanta ma Allah irin siffar wanda babu a ce baya sama baya ƙasa baya hagu baya dama baya gaba baya baya shi a wannan kaga ba irin tauhidin da manzanni suka zo da shi ba kenan shi sa shekul islam ke ce at-tauhidul ladhi ja'at bihi rusul irin tauhidin da manzanni suka zo da shi innama yatadammanu ithbatal ilahiyya za ka ga wannan tauhidin kawai yana kunsar tabbatarwa Allah al-ilahiyya wato allantakarsa wato yana tabbatar da al-ilahiyyati lillah wato allantaka ga Allah wahdahu shi kadai bi an yushhada shine a shaida Allah ilaha illallah babu wani abin bautawa bisa cancanta sai Allah la yi ubada kar ya zamto ana bauta wani illa iyahu sai shi kadai wala yi tawakkalu illa alaihi kuma ya zamto ba a dogara da kowa sai ga Allah wala yi wala illa lahu ba a jibinta ko ba a soyayya sai gare shi wala yu'ada illa fihi ba a yin adawa sai a cikin al'amarin Allah wala yu'malu ba a yin kowane irin aiki illa li ajalihi sai saboda Allah wa zalika yatadammanu ithbata ma athbatahu li nafsi wannan kaga ya kunshi tabbatarwa Allah irin abinda Allah ya tabbatarwa kansa min al asma na sunaye wasifat da sufofi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Allah yace wa ilahukum ubangijin bautarku ilahun wahidun ubangijin bauta ne guda daya la ilaha illa huwa babu wani abun bautawa bisa cancanta sai shi arrahman mai rahama arrahim mai jin kai suratu Ali Imran aya ta 163 ai wannan aya Ali Imran take ku arama na'am wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim to inna fi khalqis samawati haka haka masha Allah gaskiya ne وقال الله تعالى وبنجي تعالى يتي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال الله Allah maɗaukakin sarki ya ce, La tattakhidhu ilahain ithnain kar ku riƙi iyayen giji ko ababen bauta guda biyu, innama kaɗai huwa Allah shi ne ilahun wahid Ubangijin bauta guda ɗaya, fa iya ya farhabo ni, ni kaɗai za ku ji tsoro in ji Allah. Suratun Nahal aya ta hamsin da ɗaya, wa ƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, wa man ya da'u Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa man ya da'u Allahi ilahan akhara, duk wanda ya kira wani abun bauta daban tare da Allah. la burhana lahu bihi ba shi da wata hujja game da kiran wani wanda ba Allah ba fa inna ma to wanda yayi hakan innama hisabuhu hisabunsa kawai inda rabbihi yana wajen ubangijinsa innahu la yuflihul kafirun yanda al'amarin yake kafirai ba sa cin nasara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wallahu basirun ba ita bace waye na'am yawa amma ayar tana cikin ali imran wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim sai aka ce me gaba inna fi khalqis samawat kaga tana cikin ali imran din an gane ko sai dai kira lambar aya ce aka dan samu abin nan المؤمنون آية 177 وقال تعالى أبنجي تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل الله يتي كتنبي من أرسلنا من قبلك من رسلنا كتنبي وإن دمك أيكا قبالنك دقشم منزني أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون mun taɓa sanya wani Ubangijin bauta koma bayan Ubangijin rahama yi obaduna da aka ce su bautawa? Allah ta'ala yana cewa was'al ka tambayi man arsalna min qablika ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tambayi waɗanda muka aika su daga cikin manzanni gabaninka akwai wani cikin manzanni da muka ce muka sanya alihatan wani abun bauta yu'baduna da za su bautata wa min dunin rahmani koma bayan ubangijin rahma babu suratul zukhruf aya ta 45 wa akhbara an kulli nabiyyin min al-anbiya annahum da'aw an-nasa ila ibadati llahi wahdahu la sharika la yake cewa wa akhbara an kulli nabiyyin ya bada labari game da kowane annabi min al-anbiya daga annabawa annahum da'awun nasa cewa kowane annabi cikin annabawa sun kira mutanensu ila ibadatillahi wahda zuwa bautawa Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa qala yace kuma qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده Allah ta'ala ce, Ƙad kana lakum uswatun hasana, akwai kyakkyawan koyi gare ku, fi Ibrahima, game da annabi Ibrahim wallazi na ma'ahu da waɗanda suke tare da shi, iz qalu lokacin da suka ce, liƙaumihim ga mutanensu, inna bura'a'u minkum, lalle mu mun barranta daga gare ku wa mimma ta'buduna mun barranta da abinda kuke bauta wa min dunillahi da ba Allah ba kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu kuma kiyayya ta riga ta bayyana tsakaninmu da ku wal baghdha'u da gaba abadan har abada hatta tuminu billahi har sai in kun yi imani da Allah wahdahu shi kadai suratul mumtahina aya ta hudu to bakara ce? to muttafaqun alaiha yanzu ke a ai ni dama ina kokwantan Ali Imran din to amma tunda na shiga tashwishi shi yasa sai kuma an wannan barista ya kuma shawwasha ni eh yawa ka janye to bakara ce وقال عن المشركين الله تعالى يا فدا game da mushrikai innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun Allah ta'ala ya ce innahum haƙiƙa su kafirai kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illallah idan aka ce musu babu wani abin bautawa bisa cancanta sai Allah ya takbiruna sai su girman kai wa yaquluna har ma su dinga cewa a, a, inna la tariku alihatina yanzu haka kawai sai mu bar iyayen gijinmu li sha'irin saboda wani mawaki majnunin kuma majnuni wa hadha fil qur'ani kathir suratul safat aya ta 35 zuwa 36 da haka irin wannan a cikin alqur'ani yana nan da yawa والصفات السبعة التي ذكرها المصنف وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام هي التي يسميها الأشعرية صفات المعاني ولا يثبتون لله غيرها من من من الصفات من الصفات مطلقة سي بروفيسور إيكيتشوا والصفات السبعة صفوفنا غدا بكوي حي بحياة قادر بقدرة مريد بإرادة عالم بعلم متكلم بكلام أي شيء نقول abinda kake karantawa a cikin kawaidi kenan alqudratu wal iradatu ko wal ilmu wal hayatu was sam'u wal basaru ko kaunuhu ta'ala sami'an basiran kaza kaza kaza to sai malai yake cewa was sifatu sab'a waɗannan sifofi guda bakwai allati zakaraha al-musannif wanda abul hasan al-shadhili ya ambata wa hiya al-hayatu sunan sifofin al-hayatu rayuwa wal qudratu da iko wal iradatu da nufi wal ilmu da ilimi was sam'u da ji wal basaru da gani wal kalamu da magana hiya allati yusammiha al-ash'ariyatu sune dai sunayen da masu bin aqidar ash'ariyanci suke ambatansu da sifatul ma'ani suna ce musu wai sufofi ne da ake kiran su sifatul ma'ani sufofi ne na ma'ana wala yuthbituna lillahi ghayraha da haka su a aqidar ash'ariya ba su tabbatar wa Allah wata sifa min sifati daga sufofi in ba waɗannan guda bakwai din ba mutlaqan gabaki daya duk wata sifa ta Allah madaukakin sarki in ba guda bakwai ba ba sa tabbatar wa Allah ita sai sun mata tawili su ko su kore ta ko su yi mata tawili wa qauluhum fadin su da suka ce hayatun bi wato hayyun bi hayatin qadirun bi qudratin wa nahwi zalika khilaful jadda wannan hatta jeran giyar da kaji qauluhum wa qauluhum fadin su hayyun rayayye ne bi hayatin da rayuwa qadirun mai iko ne bi qudratin da iko wa nahwi zalika da makamancin haka khilaful jadda ya saba wa tafarki miƙaƙe والمفروض ألا تقيد هذه الصفات abin da ya fi zama farilla shine kada a yi wa wa'yannan sufofi ƙaidi li'annal uqala'a domin masu hankali ajma'u sun haɗu ala annahu la yusamma hayyan illa man lahu hayatun ko duk mahankalta sun tabbatar da cewa la yusamma hayyan ba a kiran abu rayayye illa man lahu hayatun sai wanda yake yake da rayuwa to kuma ka ce hayyun bi hayati me yasa aka yi kaidi bi hayatin in ka ce hayyun ya isa ai Allah ta'ala ma ya kira kansa da alhayyul qayyum ko hayyun kawai sai kuma ka ce bi hayatin ai da ka ce hayyun duk mai hankali ya tabbatar da akwai rayuwa shi yasa ka ce masa hayyun an gane ko wala aliman illa man lahu ilm kuma ba za ka ce mutum aliman masani ba illa man lahu ilmin sai wanda yake da ilimi to kuma ka ce alimun bi ilmin wala sami'an illa man lahu sam ba za a ambaci mutum da cewa shi mai ji ba ne sai wanda yake da ji din ba za a ce masa sami'an ba sai wanda yake ji wala basiran illa man lahu basar ba za a ce mutum basir ba sai wanda yake gani walakin lamma na fatil mu'tazilatu qiyam hadhihi sifat bi zati Allah subhanahu wa ta'ala wadda'u anna ta'addud as-sifat yalzamu minhu ta'addud al-mawsuf fa wasafa Allah bi annahu sami'un bila sam basirun bila basarin kaji ko sai yake cewa walakin sai dai lamma na fatil mu'tazila yayin da mu'tazilawa suka kore kiyama hadhihi sifat suka kore tsayuwar waɗannan sufofi bi zatin lahi da zatin Allah subhanahu wata'ala suka kore su wadda'au suka yi da'awar anna ta'adduda sifat wai ƙididdiguwar sufofi yalzamu minhu ta'addudal mawsuf wannan yana lazumta ƙididdiguwar wanda aka abinda aka sufanta din ma'ana in ka sufanta shi da sufofi da yawa kenan Allah kamar ba guda ɗaya bane a wajen mu'tazila da haka in ka sufanta shi da sufofi da yawa to kamar abin da ka sufanta din shi ma yana da yawa an fahimci wannan wannan wannan dodewar tunanin nasu wadda da a wadda mu'tazila suka yi shine wai anna ta'addudat sifat idan har aka ce sufofin suna da yawa to yalzamu minhu to tunda sufofin suna da yawa ya zama lazimi ta'addudal mawsuf to kuma yawan wanda aka yi wato almausuf abin sufantawa din qauluhum haza mardudun jumlatan wa tafsilan ka koma can kasa mala yace wannan magana ta mu'tazila mardudun a bar yiwa raddi ce jumlatan a dunkule wa tafsilan da kuma dalla dalla li'anna sifat domin sifo li'anna sifati domin sufofi laysa dawatu ba'inatun anil mawsuf ai su sufofi laisa zawatun ba wasu ba wasu zatittika bane ba inatun waɗanda suka yi nisa anil mausufi daga abin da aka sufanta yanzu kai sai aka ce maka kana da ilimi kana da haƙuri an gane ga ka da kyauta duk ba kai bane yanzu da aka ce kana da ilimi kana da kyauta kana da haƙuri wannan sai ya nuna kai din kana da yawa to abinda mu'tazila suka ce wayin aka ce sufofin suna da yawa to wanda aka sufanta din shi ma ba abu ɗaya bane kenan hatta yalzamu min thubuti ta'addudihi shi yasa suke ce li'anna sifat domin sufofin laysat zawatun su ba zati bane ba inatun wanda za a ce sun wato sun yi nisa anil mausufi daga wanda aka sufanta hatta yalzamu min thubutihi min thubuti ta'addudihi ballantana tabbatar da su ya lazumta ƙididdiguwarsa wa inna ma hiya min sifatihil qa'imati bihi domin wayannan sufofi ne wayanda suke tabbatattu tare da shi ba wai da shi daban sufofin daban bane wa kullu mawjudin la budda an yattasifa bi sifatin muta'addida to ai duk wani samamme ma babu makawa sai ya sufantu da sufofi da dama yanzu ba gashi misali za a ce mutum ai akwai haƙuri akwai kyauta ga rukun amana sai a faɗo wajen sufofi guda biyar duk kuma shine yanzu da ya siffantu da wayannan sufofin sai ya nuna shi din ba shi kadai bane to abinda mu'tazila suka kasa fahimta kenan da haka wai dan an ce Allah yana ji yana gani yana da rayuwa yana da kaza wai kaman ba abu ɗaya ake siffantawa ba kenan da haka su shi sa ba su yarda da wannan shi kansa wannan din wanda mu muke rushewa na asha'ira din to su kansu mu'tazila ba su ma yarda da shi ba an gane ko da haka da suka tashi fa wasafullaha su da suka tashi sai suka sifanta Allah bi annahu sami'un bila sam'in kaji kuma sami'un mai ji ne bila sam'in ba tare da ji ba basirun ko kuma kace sami'un bila sam'in mai ji ne ba tare da abun ji ba ma'ana ba tare da kunne ba basirun bila basirin mai gani ne ba tare da ido ba hina idin ihtajal ash'ariyatu an yaruddu alaihim bi hadal qaid hayyun bi hayatin basirun bi basarin shi yasa su kuma a wannan yanayin ash'ariya wato masu bin tauhidin ash'ariyanci sai suka buƙatu zuwa ga yiwa mu'tazila raddi bi hadal qaid da wannan qaidin da su mu'tazila suka yi cewa sami'un bila sam'in basirun bila basarin sai suka su kuma da suka tashi suka ce hayyun bi hayatin wai wannan abin da suka yi kamar mai da martani ne ga suwa mu'tazila suka ce basirun bi basarin ila har zuwa ƙarshe fa haza min tanaqudatil mu'tazila wannan yana daga cikin tufka da warwara irin ta aqidar mu'tazila li'annahum abinda yasa suka fada wannan hayaniyar tara kunu susa shar'i sun bar nassosi na shari'a wa atabaru uqulahumul kalila alqasira sai suka yi dinga la'akari da hankalinsu ma'ana hankalinsu sai suka gabatar da shi an gane ko nihayatu iqdamil uquli iqalu an gane haka haka Abu Hamid al-Ghazali shi ma duk da ya gama wannan falsafa sai ce nihayatu iqdamil uquli iqalu ƙarshen gabatar da hankali akan nassi da baibayi da ka gabatar da hankalinka akan nassi rikicewa zaka kawai kwakwalwa ya ta kulle an gane ko wannan mun karanta lokacin da muna karanta abin nan al-aqidatu tahawiyya in kun tuna wa atabaru uqulahum al-qalila sai suka ainihin wato gabatar ko suka yi la'akari da hankalinsu al-qalila da kusasshe al-qasira takaitacce fawaqa'u fi ma huwa sharrun mimma farru minhu sai suka fada cikin abin da yafi sharri fiye da abin da suka gujewa ai sun gujewa wai kar su sufanta Allah da ababen halitta to garin su gujewa abin da suka guda sai suka fada wanda ya fi shi sharri fa innahum hawalul huruba domin ka fahimci su mu'tazila sun yi kokarin gudu ne an tashbihi ga barin kamanta Allah da ababen halitta fa waqa'u fi ta'dil sai kuma suka fada cikin at-ta'dil korewa Allah sufofinsa wai kasu ce Allah ya yi kama da ababen halitta to sai kuma sufofin na Allah sai suka kore masa su sai ya nuna kamar babu Allah kai kamar an nuna min lokaci ma ko to to sai mu tashi summa innal ashaira dan wannan gurin dama karatun nan ya kamata a kwankwashi wannan gurin sosai ko dan karatun ya kawo shi kusan in ka bar shi iya haka to an an mai da kai ainihin wato tauhidin ash'ariya an mai da kai kawaidi din dai shi sa malam ya danyi wannan bayanin dan a fahimta insha Allah sai mu tashi a daidai wannan gabar thumma innal ashaira qassaru insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik